أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا لتنين hudu ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 27 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2020 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta tara zuwa aya ta goma lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a cikin suratul a'raf aya ta tara zuwa aya ta goma shafi na ɗari da hamsin da ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa laqad makkannakum fil ard
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Allah ya ce walaqad makkannakum fil ard haqiqa mun tabbatar da ku ya ku ƴan adam a bayan ƙasa kalima ta makkana ta samu asali ne daga almakan shine wuri kenan makkanahu ya tabbatar da shi a wannan bagiren Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu fil ard a bayan ƙasa wanda bayani ya gabata bai ba kawo amkana ba sai kawo almudaf wanda yake na nuna ƙarfin ma'ana domin in ka ce amkana ya ba shi iko makkanahu ya tabbatar da shi sannan ana cewa makkanahu kuma ana cewa makkana lahu alam yarau kam kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum a cikin suratu al-an'am farkonta an gane ko to walaqad makkannakum fil ard Allah ya ce mun tabbatar da ku ya ku ƴan adam a bayan ƙasa an gane ko waja'alna lakum fiha ma'ayish sannan kuma mun ka sanya muku al-ma'ayish wato abubuwan more rayuwa muka ba ku damar da za ku yadda za ku rayuwa a bayan kasa ba wai mun yi muku abin da ake cewa ba wato a ba mutum akuya sannan a saka mishi kura kaga wannan ba zai iya kare ba zai iya kare ta ba to amma a'a Allah yayi mu da zamu iya rayuwa a bisa doron kasa kalima ta ma'ayish zaka iske wadansu sun ce ai an yi riwaya daga Kharija ibn Mus'ab zuwa ga imamu nafi ya karanta waje alna fiha ma'aish haka waɗansu suka yi riwaya daga ibnu amir suke cewa ya karanta ma'aish amma lokacin da aka bi diddigin waɗannan maganganu sai an ka gane ba gaskiya ba ne ta hanyar sanadi wannan kira'a ba ta inganta ba dama ibnul jazri rahmatullahi alaihi ya faɗi ƙa'idodi guda uku waɗanda da su ne kira'a take zamantowa kira'a ingantatta wadda za a karɓe ta yace fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيث ما يختل شرطا فاعتقد شذوذه لونه في السبعة فكل ما وافق وجه نحو sharaɗi na farko ya zamanto ƙira'a ana iya i'rabinta domin Qur'ani da Larabci aka saukar da shi kalimar da duk ba za a iya i'rabinta ba kiran ba alqur'ani bace domin Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun sannan kuma wa kana lirrasmi ihtimalin yahwi ya zamanto qur'anin ne guda shidda ko bakwai wanda sayyidina Usman ya rubuta ana iya rubutu suna iya shiga maliki yawmiddin da maliki yawmiddin to da suka rubuta da maliki yawmiddin saboda asalin qur'ani ba rubutu bane a'a saukar da shi aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba sai ya karanta musu to za a yi rubutun da zai iya daukar dukkan qira'o'in an gane ko maliki yawmiddin sai a rubuta maliki yawmiddin saboda lokacin da za a rubuta maliki yawmiddin alif za ta shiga wa kana lirrasm ihtimalan yahwi zai iya ɗaukar rasm na rasmul usmani kenan wa sahha isnadan kuma sanadinta ya inganta yace to huwa alquran wannan shine alqurani wa hadhihi fa hadhihi thalathatul arkan wadannan sune rukunai guda uku na qira'a ta zamanto ingantatta wa haythu ma yaqtallu shartun fa'taqid shuzudahu lawannahu fi sab'a da an samu sharadi guda daga cikin waɗannan uku babu shi to qira'a ta zaman to ba ingantatta ba to kaga wannan qira'a ta kharija bin mus'ab zuwa ga nafi' da wannan qira'a da aka ruwaito zuwa ga ibnu amir sanadin ta bai inganta ba don haka ba ta tabbata alqur'ani ba a fagen larabci kuma malamai suka ce kalima ta ma'aish ya kamata a ce ta zaman to jam'i ne na ma'isha an gane ko ma'isha kalima ce wadda akwai ilal cikin ta asha ya ishu ma'ayisha da ma'ayasha haka waɗansu malaman luga suka faɗa kenan saboda ilal sai aka cire ya'un din wato wasalin da ke akan ya'un an kamar da shi akan ainun sai malamai suka ce to waɗanda ma suka zo bayan wannan riwaya bata inganta ba a tsarin ma larabci ba zai yiwuwa ba ya'un wadda take in dai asliya ce to ana maida ta alhamza sai dai in ta zamanto za'ida to wannan shi ne wanda ake kalbikinta a mayar da ita zuwa ga ba asalinta ba malamai suka ce idan muka duba a cikin yaren larabci idan muka dibi kalima ta sahifa da ya zamanto sahafa harufa guda uku sai an ka ƙara ya'un to in tatte zuwa ga jam'i sai ta koma sahaif sahab alif ne sahaib saboda mi saboda asalin wato wannan harafin za wato ƙara shi aka yi daga sahaba ne sannan ajuz jam'in ta ajaiz saboda mi saboda daga ajaza ne kenan wawun kin za'ida ce amma malamai suka ce dukkan kalimar da ta zamanto aslinta harafinta na asli ne kaga asha ya ishu wannan ya'un asliya ce to ba yadda za a yi a mayar da ita zuwa ga alhamza a ce ma aish wanga ko a larabci haka ne tsarin ta shiki kidan kaga nan ga ma'aisha jam'in ta ma'aish maqawim maqawil dukkan su daga wato inda asalin kalmar ta samu asali da haka waɗanda suka ce wannan kira'a ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sun yi kuskure wannan bayani ne wanda ya shamu ilmul qira'at da kuma wato lugha a takaicen takaitawa dai harafi in ya zamanto na madda ne in za'idi ne in an kai jam'i alhamza ake maida shi in kuma na asali ne to ana maida shi zuwa ga asalin sa an gane ko wannan shine kaga mulam abin zargi sai a ce malawim saboda lama ya lumu ne ba a ce mala'im ga wanda yake jin larabci sosai yake bincike kuma akan sa ma'aish Allah subhanahu wataala ce ya sanya mu ne da zamu rayuwa bai bar mu haka sagaga ba kasan nan Allah subhanahu wataala ya sanya mu ne da zamu samu abinci jiya mun karanta cewa an sabkan muna da yadda zamu yi noma mu samu kada duk kamfanin duniya da yake yin sutura sai yayi da halittar Allah ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa an sabkar da sutura ba ana nufin ba kaya ne Allah saukar daga sama ko ba haka ba a'a Allah ke saukar da ruwa irin da ake noma kada da shi Allah subhanahu wataala ya saukar da shi abincin mu kafin ya zan abinci wa yake kula da shi ya fitar da shi Allah subhanahu wataala falyanzur al-insanu ila ta'amihi Allah sai dan adam ya kalli abincin da yake ci waye sabkar da ruwa anna sababna al-ma'a sabba mu muka zubar da ruwa zubawa thumma shaqaqna al-ardha shaqqa sannan muka tsage kasa tsagewa ta fitar da tsiro fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wannan duk inaya ce Allah ne yake kula da abincin da duka duniya take ci sannan kasar za ta kasance kekesassa amma sai Allah ya koro ruwa awalam yaro anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruz fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum ƙasa tana bushe babu wanda ya sai ruwa a duniya in ba Allah ba shi yasa makiyaya da manoma in an rasa ruwa sai a je a ce ai roƙon ruwa in an ce a je ai roƙon ruwa masallaci wa za a roƙo Allah subhanahu wataala kaga wannan ya nuna kasawa duk duniya domin babu wanda zai iya ruwa a nan Nijar wani lokaci aka yi wani fari ƙasar Nijar zamanin jori sai an ka ce za a yi ruwa sai an ka tada wasu jirage wai suka je suka yi wasu abin nan suka kokkoro wato giragizai suka yi wani halbe halbe wai za a yi ruwa a ƙasar Nijar wannan hayaniya ce don Allah jama'a ku daina bakan ko hala mai yin ruwan nan shine Allah subhanahu wataala wannan misali ya faru a ƙasar Spain wanda wata gobara ta tashi ta ci daji ta ci daji mai yawa sai da yan kwana-kwana na ƙasar Spain suka kasa sai da aka hada da na turai ana kan kai kusan sati guda ana kanta da Allah ya tashi sai ta do hadari minti talatin Allah ya kashe wutar dan a nuna muku izza da ubangiji wannan duk wasu abubuwa da suke yi gare su ta kare sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mu duk abin da ke cikin ƙasa namu ne wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard ma'aish kin duk abin da ke cikin sammai da ƙasai wanda Allah ya hore mu da shi hore muna da shi da Allah yayi ta wannan ne turawa suka gane wannan ka'ida sai suka tsere muna Allah ya ce hore muna abin da ke cikin samai da kasai iska wa ya hore shi Allah subhanahu wataala sai turawa suka gane ana iya ɗaukar wannan iskan ayi air condition ayi kaza ayi kaza ayi kaza hasken rana waye ranar Allah subhanahu wataala sai aka samu wani babban mailimci dan kasar Niger Abdulmumun Diop wanda aka sanya ma jami'a ta Niger jami'a suna jami'a su Abdulmumin Diop University Abdulmumin Diop sai ya gano system solar yadda ake amfani da rana saboda a samu amfani Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ne ce ya hore waɗannan abubuwan amma ba mu kalli waɗannan abubuwa ba sai muka bari waɗansu suna amfanuwa yanzu a duniya ta kai inda hatta da shara akwai da ake amfana da ita ai taki da ita ai kaza ai kaza amma mu kuma ba mu amfani da hankalinmu Allah ya ce ya hore ku yi aiki kun kin yin aiki an gane ko sannan idan ka duba cikin suratu wato an-nahl kamar yadda malamai suke bayani suke cewa ayoyin da suke nuna yadda Allah ya hore muna musamman ita suratul nahl ta yi bayanin wannan da dama da kuma ayoyin alqur'ani da dama yadda Allah ya faɗi yadda ya shirya mu da zamu rayuwa mu ji daɗi bisa wannan doron ƙasa dan mu gode ma Allah in ka duba dabbobi shi ya halice su wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun dabbobi shi ya halice su kuna da dif'un wato da alhamza ne ba dif'un bane da ainun shine cewa kuna samun zafi wato sutura wanda kuke yi da khaimomi da kuke yi hema hema wanda lokacin da kuke lokacin sanyi kuke amfanuwa da su in ma lokacin zahi ne kuma kuna amfanuwa da su sannan Allah ya sanya muku yadda za ku cikin gidaje wato cikin duwatsu kuna samun gidaje wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min jurudil an'ami buyuta hatta da kuma gidaje waɗanda ake yi waɗanda ana zama akan su kuma Allah ya ba mu ikon da muke samun fata fata ta dabba mu yi gidaje da ita irin hemomi wanda ana tafiya ana ɗauka su wani abu Allah ya fitar muna da tsirrai daban-daban yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wanda dakhila wal a'naba wa min kulli samarat ga kuma magani wanda an ka bamu ta hanyar zumuwa abin abin sha ne mai daɗi kuma akwai magani wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas almuhimmu dai ma'ayish nan duk yadda za a yi a rayu bisa doron ƙasa Allah ya yi tanadi da haka wani ya ce ana jin tsoron rayuwa za ta kare bisa doron ƙasa to wannan hayaniya ce wani ya ce a'a ai an gano akwai wani wuri wanda can akwai oxygen ya kamata mutane su je can su zauna sai mu ce to sai ku je can ku zauna domin inda tunanin hakikatan wannan magana gaskiya ce to don me ake tunanin a rage mutane a duniya tunda kun gano akwai wani wuri wanda mutane suke iya rayuwa to ku ɗauke waɗannan wato yankunan naku da America da Europe da Australia ku ɗauke waɗannan mutanen tunda kun gano wata duniya ta daban wanda akwai arziki da jin daɗi sai ku bar muna wannan mu mu rayu ku koma can amma kullum bature sai yayi amfani wato ya gani kana da hankali ko baka da hankali Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma Allah ya ce alam naj'alil arda kifata ƙasa ita ce matattara ahya'an wa amwata da masu rai da waɗanda za su mutu dukkan su Allah ya ce nan za su rayu to sai wani zai ce ya yi bincike wai scientific ma da wani wane ne na za ƙasa America sun gano akwai wani tauraro can akwai ruwa akwai kaza akwai kaza to kai zaka imani da wannan magana waja'alna lakum fiha ma'aish Allah ce mun sanya muku ababen more rayuwa mun kaddara muku yadda za ku iya rayuwa wato bisa doron kasa qalilan ma tashkurun kadan ne kuke gode ma Allah subhanahu wata'ala Allah ka sanya mu daga cikin masu gode maka sai Allah ce walaqad khalaqnakum
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين الله سبحانه وتعالى يتي ولقد خلقناكم حقيقة من هلتيكم wannan wato wato aya tana da fassara guda biyu a wajen malaman tafsiri a wannan wurin waɗansu malaman tafsiri sun tafi cewa nan walaqad khalaqnakum haƙiƙa mun halicce ku a cikin wato tsatson iyayenku wato kowane mutum yadda halitta shi za ta kasance yana nan a cikin cikin mahaifiyarsa thumma sawwarnakum to sannan kuma mun ka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce mala'iku ku yi sujada ga annabi adam sai ya zamanto wannan da an ka ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam wato at-tartibu dhikri ne domin in an halicce ka kana cikin cikin mahaifiyarka sannan an ka suranta ka to sannan an ka ce ma mala'iku su ma annabi asun sujada a'a dama kafin a halicce ka cikin cikin mahaifiyarka kafin a suranta ka an umurni mala'iku su yi ma annabi adamu sujada ina fata an fahimci ne wannan sai zamanto a tartibu zikri malamai suke nufi da shi shi ne cewa an jeranto su kawai saboda suna da alaka da halitta da surantawa amma ba dan wai sujada ba tana da alaka da halitta ka domin an riga an ce ai ma annabi adamu sujada kafin a suranta mutane a cikin cikakan mahaifansu kenan khalaqnakum mun halicce ku Allah ya nuna cewa shi ya halitta kuma shi ya suranta halittar kuma yana daga cikin baiwa da ni'ima da ya muna ya sa mala'iku su yi ma baban mu annabi Adamu sujada kaga wannan girmamawa ce ga ni'ima ga girmamawa an gane ko kenan wannan sun maƙulna lil mala'ikati sujudu li adam sai zaman to at-tartibu dhikri ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul balad Allah ce sun makana min allazina amanu falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba sai Allah ce sun makana min allazina amanu kaga ko imani shine farko sannan aiki na gari amma nan sai an ka faɗi aiki na gari an ka ce kuma sun makana min allazina amanu dan ka fahimci wannan da kyau waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa a'a ita summa wannan tana akan asalinta walaqad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku ai mun halicci asalin ku shine annabi adam mun halicci asalin ku nan kum din nan annabi adamu ake nufi tunda an halicce shi ai an gama tunda ba za a samu tangarda ba menene dalili kuma shine Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin ya ku mutane in kun kasance kuna shakka daga cikin wato al'amarin tashin alkiyama za a tayar da ku fa inna khalaqnakum min turabin mu mun halicce ku min turabin daga ƙasa ka ku ga annabi adamu shine aka halitta daga ƙasa kaga nan walaqad khalaqnakum sun kace annabi adamu ake nufi an gane ko summa sawwarnakum sannan muka suranta ku to anan in annabi adamu ake nufi kina Allah ya suranta annabi adamu akan yadda ya faɗa a cikin ayoyi da dama ko ba haka ba kuma an halicce mu ne akan sura annabi adam an gane ko in kuma mun dauki walaqad khalaqnakum mun halicce ku ya ku mutane summa sawwarnakum sannan muka suranta ku to suran mutane ta bambanta da sura annabi adamu don shi an dauki ƙasa ne an kwaba an gane ko aka halicce shi mu kuma ta hanyar digon madiyi ne kenan sai zamanto taswirin mu aslin shi ko da za a zamanto kamar kala ɗaya muke ba za mu bambanta ba da annabi adamu ta fuskar halitta amma kuma ta hanyar asali da surantawa ba ɗaya muke ba ina fata an fahimta domin mi domin Allah ya faɗi huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha ana ana magana da mutane sun musawwarnakum wato Allah yana suranta ku a cikin mi a cikin mahaifin nan iyayenku to sai suratul mu'minun ta zo ta bayani dalla dalla walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin an halitta dan adam wato daga wato tin wato laka tatatta to na annabi adamu kenan thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan aka mai da dan adam ya zamanto zai ci gaba da hayayyafa ta hanyar digon mani fi qararin makin a cikin matabbata mai karfi ita ce mahaifa thumma khalaqna nutfata alaqatan sannan muka mayar da wato daga nutfa digon mani ya koma jini fa khalaqna al'alaqata mudghatan sai muka mayar da jini ya koma tsoka fa khalaqna al-mudghata 'idhaman sannan sai muka mayar da wato al-'idham kasusuwa fa kasawna al-'idhama lahman ko sannan muka mayar da wato wannan tsoka ta koma kasusuwa sannan muka tufatar da ita da mi da nama sai Allah ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin to wannan shine taswiri namu shi ko taswiri na annabi adam an halicce shi wato daga ƙasa Allah ya suranta shi thumma qulna lil malaikati isjudu li adam sannan muka ce mala'iku su yi sujada ga annabi adam mun yi bayani in annabi adam an kace khalaqnakum asalinku thumma qulna lil malaikati isjudu li adam kenan nan sai zaman to tartibin duka ɗaya ne an halicce shi an suranta shi an ce ma mala'iku su yi masa sujada shi thumma sawwarnakum sai zaman to bayan halitta ne thumma qulna lil malaikati isjudu li adam sai muka ce mala'iku ku yi sujada ga annabi adam wato usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam me yasa Allah ya ce mala'iku su yi su yi sujada ga annabi adam ya kamata a ce akwai dalili shine cewa mala'iku lokacin da Allah ya so halitta annabi adam sai suka nuna cewa wannan halittar ya kamata a fasa وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك qala inni a'lamu ma la ta'lamun malaiku suna ba da shawara cewa kada ai halitta dan adam sai Allah subhanahu wataala ce na sa abin da baku sani ba to kaga al'amarin ya kasance wa allama adam al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa gaba daya thumma aradahum 'ala al-mala'ika sannan Allah ya bijiro da waɗannan abubuwa ga mala'iku fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin Allah ya ce ku bani labarin waɗannan qalu subhanaka la 'ilma lana asha sai suka ce bamu da sani illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da mu ya Allah innaka antal alimul hakim Allah kai ne al alim masani al hakim kuma gwani qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim kai annabi adamu ka basu labarin sunayen waɗannan abubuwa falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da annabi adamu ya basu labari qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard Allah ce ba na ga muku ba ni na san abin da ya koyo a cikin samai da kasai wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun na san abin da kuke bayyana wa kuma na san abin da kuke boyewa koda da maganganunku waɗansu malamai sun fassara shi game da annabi Adamu cewa Allah ba zai ce halicci wata halitta wadda ta fi mu ilmi ba almuhimmu dai Allah ya san gaibin komai to nan na sai Allah ce wa if qulna lil malaikati sujudu li adam malaiku su yi ma annabi Adamu sujuda dan nan ilimin annabi Adamu ya bayyana shi yasa girmama ilimi da nan malamai sun kai istinbatun cewa mai ilimi girmama shi akai malaiku da annabi Adamu ya fi su ilimi girmama shi suka yi duk mai son ilimi kuma a duniya sai ya girmama malamai domin bai yiwuwa abin da ya fi komi kima a wajen malami shine iliminsa ya baka kuma shi zamanto shine karkashinka ba zai taɓa yiwuwa ba wannan ka'ida ce to usjudu li adam aka ce mala'iku su yi sujada ga annabi adam shin bayan an halicci annabi adamu ne aka ce su yi masa sujada ko ku kafin su halicce shi nasoshi da dama sun nuna cewa kafin a halicci annabi adamu Allah ce za a yi masa sujada amma tana yawa mala'iku sai da aka yi jarabawa na suka gane lokacin don Allah ce wa izqala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin ni zan halicci mutum daga wato laka ko turbaya a cikin wata sura inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu kaga san ba halicce shi ba lokacin da ni daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na busa masa rai wanda ya fito daga wajena to faqa'u lahu sajidin kuma sujada kaga kafin ma a halicci annabi adamu an yi umarnin cewa mala'iku su masa sujada to bai hana kuma bayan an yi jarabawa sannan kuma lokacin yin sujada an ka umurce su yana da kyau mutum ya fahimci wannan don da yawa daga cikin wadansu su a'a ai sai bayan an halitta na an ka umurni a'a kafin ma a halicci annabi adamu an yi musu umurni su yi masa sujada bayan halittar ta tabbata kuma aka yi jarabawa sai suka gane dalilin da yasa kuma aka ce su yi sujada usjudu li adam fi'ili na sajada an gane ko min babi qa'ada sajada yasjudu an gane ko alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard mithlu qa'ada yaq'udu shine sujuda to wadan sunan sai suka ce usjudu li adam ku yi sajada ga annabi adam to wace irin sujada ce da yawa sai ka sun ce a ai sujada sai ta duka kai ba ta aza wato abin nan gabbai bane guda bakwai wannan ba gaskiya bane ita wannan sujada alqur'ani ne Allah ne ya ce ayi wannan sujada kenan duk yadda Allah ce a yi sujada ba a tambayar Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga waɗansu malamai su ce a ai ba irin sujada ba ce ta abin ga ko da sujada ce aka je aka yi tunda Allah ya ce a yi ba annabi Adamu suka yi ma sujada ba umurnin Allah ne suka zartas da haka cewa dole sai sujudu na inhina kamar da wasu ke cewa wannan ijtihadi na malamai kuma ba za mu raina ijtihadin malamai ba tunda abu ne wanda malami zai iya yi tunda babu nasu ya karara sai a ce to amma ba dole bane wannan maganar akan abin da ya tafi haka nan maganar take saboda shi ne matsalar take ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مكتي ملائكو كي كي سجدا غا النبي آدم فسجدوا سي ملائكو سو كي سجدا كنا لوكتين دا أكي أمرتي سو رسوي سجدا غا النبي آدم سن يمسا سجدا إلا إبليسا سي إبليسا نن إلا كو يزمنتو استثنائي منقطع كو يزمنتو استثنائي متصل ya an ce istisna'i muttasil shine jinsin abin da anka toge yana daga cikin abin da anka toge ma'ana abin da aka togace daga cikin shi da wanda za a togewar duka abu guda ne yanzu in muka ce qamal qaumu illa muhammad mutane sun tsayu amma banda muhammad to wannan shi ake kira istisna muttasil domin da muhammadu da alqaumu duka jinsin mutane ne amma idan aka ce qamal qaumu illa himaran mutane sun tsayu amma banda jakki ko jaki an gane ko to kaga shi jaki bai daga cikin mutane wanda shi ake kira istisna munqati to anan malaman tafsiri su suka ce idan muka ce shaydan mala'ika ne asalin sa to kenan illa iblisa nan istisna'i ne muttasil domin yana daga cikin jinsin mala'iku in muka ce kuma shaydan ba wato bai daga cikin mala'iku aljani ne an gane ko kenan illa iblisa mala'iku sun yi sujada illa iblisa sai jinsi na aljani sai zaman to istisna'i ne munqata waɗansu sun tafi cewa shi shaidan asalinsa sifarsa ta aljannu ce halittarsa ta aljannu ce asalinsa an gane ko amma kuma mi amma kuma halittar da an kai masa ta mala'iku ce to duk da haka in dai shi asalinsa ba mala'iki bane wannan istitna'i ne munqata magana ta rage ta kare an gane ko to me yasa malamai wadan sun kace shedan yana daga cikin mala'iku sun kace tan an ce illa iblisa to amma wannan ba hujja bace an gane ko sai malamai suka ce wannan bai iya zamantowa hujja dalili kuma shine cewa waɗansu ayoyi sun nuna cewa shi shedan ma aslan an halicce shi ne daga wuta domin mi Allah subhanahu wataala ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar an halicci aljani min marijin daga wuta belan wuta wadda ba ta tare da hayaki ta tatta kenan to kaga wannan ya nuna cewa kenan asalin su asalin shedan shi kuma shedan yana daga cikin aljannu wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min aljinn to kalima ta aljinn tana daukar aljannu kuma wani lokaci tana daukar ma wato hatta da mala'iku domin wajen waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya tsakanin Allah da mala'iku nasaba ta dangantaka na an sanya musu suna mala'iku aljinna saboda suna ganin cewa wato aljin wato wato jannat anil a'yun kenan wato su sun boyu daga ido duk abin da ba a gani ana iya ayi amfani da kalma ta aljinat shi yasa malaman lugha suka ce da jimun da nunun da nunun da kaga sun haɗu to abu ya boyu shi yasa aljannatu ita ce aljanna saboda tana da itacen da ke hana ga abin da ke ciki aljinnatu aljannu saboda sun boyu aljunnatu shine wato sulke saboda yana kare gaban mutum ko kuma mu ce contrabal wannan na wannan zamani aljinan zuciya saboda tana boye babu abin da ke gani abin da a cikin ta aljanin da tayi inji malaman zauri saboda yana boye to shi yasa can waje alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wadansu sun ce abin da ake nufi na anan mala'iku to kana minal jinni shi shedan Allah ya ce ya kasance daga cikin aljannu kenan shine baban aljannu kuma Allah subhanahu wataala ya nuna shedan yana da zurriya kaga mala'iku ko ba su da zurriya afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu to wannan zurriyar tashi shin yaya yake yana da mata ko bai da malamai sun yi ijtihadi wasu suka ce to Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun tana yi wata ne yake tanasul tunda komi an halitta wadansu malamai suka ce a'a shi an bashi wato al'aura guda biyu da ya tashi haihuwa kawai kai tsaye ne yake haihuwa amma waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ba nasi akwai ba kai tsaye wanda za a istinbati illa dai ɗalibin ilimi yana da kyau wata rana kada a zo ma da matsala baka santa ba kai tsaye ka shiga cikin bayani kuma ka faɗa cikin rikici almuhimmu fasajadu sun yi sujada illa iblisa face shaidan zance mafi inganci kuma shi shaidan wato wato aljani ne ba abin nan bane mutum ba ba mala'iki bane malaman lugha suka yi sabani suka ce shi iblis shin kalima ce ta larabci ko ko asalinta ba kalima ce ta larabci ba duk da yake cewa duk abin da zo a cikin alqur'ani in ba na sunaye bane muttafaqun alaihi arabiyyun ne to amma ya zama to sunaye ne zaka iskin zu ibrahim dama kafin yaren larabci akwai wannan suna na ibrahim za a sa shi to wannan ba a yi sabani kan shi ba to shi suna na iblis sai waɗansu ka ce asalin shi arabiyyun ne domin ana iya wazinishin shi akan is'il daga ablasa yublisu iblasan shine mutumin da ya yanke kauna to sai zaman to iblisa to kuma mamnu'un min sarfi ne amma illa guda biyu ake bukata kafin suna ya zaman to mamnu'un min sarfi al-alamiyya suna ya zaman to alam abu na biyu ya zaman to kuma ya zaman to yana da ajamiyya to sai sun kace a shibhul ajamiyya gare shi shi yasa zaman to mamnu'un min sarf waɗansu malaman tafsiri suka ce kai kalima ta iblisa wato ba arabiya bace asalinta mamnu'un min sarfi domin mi domin ta kasance wato mamnu'un min as-sarfi ne saboda lil alamiyyati wal ajamiyya asalin sa ba larabci bane kuma ya zamanto alam dama malaman luga sun faɗi illoli guda bakwai ɗalibin ilimi ya kokari ko baiti biyu waɗanda suke nuna suna mamnu'un min as-sarfi ne in an ce suna mamnu'un min as-sarfi a larabce shine wanda bai daukar wato kasra sai an an yi idafarsa ko ko sai an sa masa alif walla to ga su illoli ne guda bakwai ko kuma cikin baiti guda biyu adlun wa wasfun وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب wannan babu lokacin da zamu bayanin shi saboda lokacin mu yana da karamci amma wata rana zamu yi bayanin su illa iblisa sai shaytan shi kadai lam yakun min sajidin bai kasance daga waɗanda suka yi sujada ba kasancewa shi daga cikin aljannu wannan yayi masa tasiri to shi yasa Allah subhanahu wataala kuma ya bayyana cewa inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ba ku sani ba yana daga cikin abin abinda ba ku sani ba shine akwai wanda yana kiyayya yana wato cikin ku yana da matsayi amma hakikatan a cikin zuciyarsa akwai abu wanda ba gaskiya ba sai Allah ya tambaye shi qala ma mana'ak قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله سبحانه وتعالى ما منعك ميهنيك ألا تسجد كي سجدا nan laɗin nan sai mun fahimci cewa la ce wadda an ka kawo za'ida littaki saboda asalinsa ba wai mu ya hane shi dan kai yayi sujada ba ba kan yayi sujada ba ina fatan an fahimce ni sai malamai suka ce dukkan fi'ilin da ya kasance yana dauke da ma'ana ta nafiyu domin mana'a fi'ili ne akwai ma'ana annafiyu fihi wal juhud rashin aikata abu to ana iya ƙara mishi la saboda mi saboda dama annafiyu in ya gabata an ka sake nafiyu an yi mi an yi isbat kenan la ba za ta ƙara ba komi ba sai mi sai ta zamanto matsayin ƙarfafa magana kenan ma alja'aka wa ma ahwajaka ila Allah tasjud menene wato alja'aka ya tilastar da kai ko ya kai ka ko ya kyautar da kai inji malaman zauri wa ahwajaka sannan ya sanya maka bukata ila Allah tasjud ka kai sujada mi addalili tare da kuma Allah subhanahu wataala ya san dalili waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a ita la wannan tana iya zakuwa litta'kidi a cikin alqur'ani ana kawo walla ko a cikin yaren larabci wani lokaci dan karfafa ma'ana domin misali nan da anka ce ma mana aka Allah tasjuda a wani wuri Allah ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to kaga ko can bai kawo lamun ba dan a nuna maka can din nan da ta zo ta zo da litta'kidi a cikin suratu sad ma mana aka Allah tasjud mi ya hane ka kayi sujada iz amartuka lokacin da na halice ka wato iz amartuka lokacin da na umurce ka kaga nan umurnin Allah subhanahu wata'ala ne kafin mu je sai shi dan yabba Allah amsa wanda yake so qala ana khairun min yace ani na fi shi kaga Allah yake gaya ma wannan magana don mi yace khalaqtani min nar Allah ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin kuma shi ko ka halicce shi daga mi daga turbaya kasa to kaga nan akwai bayanai da dama amma waɗansu wanda za mu ɗauka malamai suke cewa yana da kyau duk mutumin da zai maida nafsi na alƙur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantatta to yayi koyi da shedan domin nan Allah yayi umurni karara ya fahimci amartuka din nan umurni ne amma ce ana khairun minhu kenan yana ganin bai dace bi umurnin Allah ba to yanzu da yawa bari batun kafiran duniya su da su daga sun bijiri musulmi ma yanzu suna ganin a'a ba dole bane su yi biyayya ga umurnin Allah idan malami yace Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ai ba cewa ni ni ce ba to me yasa zaka ganin kai ka fi karfin ka bi ko baka yi magana ba a cikin zuciyarka Allah ya sa abin da ke cikin zuciyarka shi yasa kenan kana koyi ne da shedan malamai sun yi istinbatin wannan matsala suka cewa to kuma wato anan zamu fahimci cewa dukkan tunani dukkan kiyasi domin shedan yayi kiyasin asalin da asalin asalin annabi Adam sai ya nuna cewa yafi annabi Adam dukkan kiyasin da zai saba ma nafsi na Allah ko ya saba ma wato hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kiyasin kiyasin banza ne shi yasa malaman usulul fiqh suke kiransa fasadul i'tibar wannan ba za a yi aiki da shi ba ya lalace domin bai da wani amfani magana ce wadda ta saba ma wato Allah subhanahu magana Allah subhanahu wataala na biyu malamai suka ce shi wannan kiyasi na shaytan bai ma yi ba domin ita wuta aikin ta menene konawa take yi wuta yanzu da an ganta hankalin mutane yana tashi ko ba haka ba duk inda an ka gane ta ana kaffa kaffa da ita shi yasa ake cewa wuta ta mutu murhu amma kuma ƙasa bisa saman ta ake noma ana kaza ana kaza duk da yake wadansu malamai sun ce a'a ainihin shi dan ba kiyasi bane yayi a'a yayi kiyasi tsakaninsa da annabi adam dan cin cewa bai yi kiyasi ba to dan bai ce ana khairun minhu sannan kuma ma shi shedan ba ma tana yiwa ba ganin shi kai annabi adam da don alkhairi ba a'a ni na fi shi ne ma ba wai alkhairi annabi adam yake dauke da shi ba to sannan kuma ƙasa ana noma samanta ƙasa tana fitar da tsiro sannan kuma ba ta yi girman kai ba ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan wanne ne fi alkhairi kaga doli wato wannan tafi sannan malamai suke cewa abu na uku kasancewar asalinka mai kyau ne ba shi ke nuna cewa kafi kowa ba domin wani lokaci ana samun asali mai kyau musamman ɗiyan mutane na gari amma ƙarshen so su lalace sha'ir yace idza iftakharta bi aba'in lahum sharafun qul la sadaqta walakin bi isma waladu idza istakharta bi aba'in lahum sharafun idan kana alfahari da iyayenka waɗanda suke da daraja qul la sadaqta zamu ce kai gaskiya amma walakin bi isma waladu tunda abin da sun ka haifa domin wannan shine bata duniya a yanzu idan mutum Allah ya yi shi da wani babban matsayi ko salihin bawa to ƴaƴansa ba kokari da su yi koyi da shi ba kawai sun suka su zo su hau saman wannan wurin ba tare da sun yi irin aikin da ya aikata ba alhali shi ma aiki ne yayi yahudawa abin da ya bata su saboda suna ganin su ƴaƴan annabawa ne shi yasa ba za su yi aiki ba ina fata an fahimce ni abin da yasa al'ummar musulmi su saki ci gaba shine kasashen Afirka da kasashen musulmi ba za su ci gaba ba don dan wani ake kallo ba wai wanda zai yin aiki ake nema ba Mahmud Ghanem yace la durra durra mri'in yatri awaidahu fakhran in sa'altahu ma hu la durra durra mri'in babu wani amfani ga wani mutum asalin ad-durru shine wato lu'lu'u ko kuma abu mai walƙiya ko mai albarka ko na alfahari yace babu alfahari durra mri'in yatri awailuhu kamar kace Allah waddan mutumin da yake tinkawo da mutanen da suka gabace shi fakhran sai yana maka alfahari in sa'altahu idan ka tambaye shi ma hu shi wane ne sai ya ce maka ai baba na kaza ne abuwa mana kaza ne sha'ir yace annan ba a aiki da shi hadisi cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda duk aikin shi ya tambadar da shi ya mayar da shi baya to kuma wannan dangantaka shi ba za ta kai shi gaba ba in dai ana son a ci nasara a duniya haka an kai kasashen turai suka ci gaba to balle ma lahira turai wanda yake da kai yake da ilimi shi ne ake bukata shi yasa sha'ir ce kulibna man shi'ta waqtasib adaban a kira ka dan duk wanda kake so amma waqtasib adaban kai kokari ka samu ladabi da ilimi yughnika mahmuduhu anin nasabi in kana da ilimi da ladabi ya wadatar da kai ba sai an tambaye kai dan wane ne ba laysal fata wato man yaqulu ka wato innal fata man yaqulu ha anaza zarumi cikakke shine wanda ke cewa ha anaza gani laysa al fata man yaqulu kana abi amma ba zarumi bane wanda ke cewa babana ya zan kaza ya zan baban ya zan kaza ya zan kaza wannan wirasa kin idza ta bata addini ita za ta bata kasashe ita za ta bata komai baiwa ta Allah ce inda ya bada fitin za a aiki da ita wannan kaga malamai suka ce to shedan wannan abin nashi yana dauke da matsaloli guda uku na farko yana dauke da kabilanci menene kabilanci domin ya nuna shi ya fi annabi adam domin jinsin shi jinsi na daban ne kaga duk wanda yake dauke da ciwo na kabilanci to ya wato shugaban shi limamin shi shine shedan don shedan ya nuna shi ya fi annabi adam kuma ba tare da ya kalli aiki ba ko wani abu a'a kawai jinsin shi ya duba dai kenan alhali ko shi bambanci ma kabilancin shedan ma yana da tushe saboda shi ya kalli wuta da ƙasa to amma yan adam da suke ma juna alfahari to su ko ina ne alfaharin su ya samu asali saboda dukkan mutanen duniya gaba ɗai asalin su zai koma ga annabi Adam ko kake ko kaso kowa asalin shi annabi Adam na biyu kowa ta hanyar maniyi aka same shi da ka cire Hawwa'u da annabi Isa da annabi Adam ta hanyar maniyi ne almanna khalaqkum min ma'in mahin babu wani mutum wanda an kalita ba da maniyi ba to girman kai nabi sai in Allah ya baka imani Allah ya baka ilimi kana aiki da shi ko shi ko ba nuna kai kafin mutane ba shi yasa kullun kafirai suke ce ma annabawa dan bi za ku zakuwa ku mutane irin mu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin a qalat lahum rusuluhum wa tu in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi lalle Allah yana baiwa ga bayansa kenan Allah ne yake fifita wanda yake so annabta ba kai ne zaka zabi ba kai wani aiki Allah ya baka Allah ne yake dauka ya ba wanda ya so wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik amma kuma aiki na gari shine abin da zaka yi kuma in kai ba kai ne zaka yi bai kanka ba mutane za su cewa wani yafi wani amma in ba wannan ba babu tsoron Allah nan babu wani girma ga dan adam kowane ne shi inna akramakum indallahi atqakum in ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir malaman su ko usulul fiqh anan suka ce duk wanda yake kiyasi wanda yake fasid to irin kiyasin shaytan ne yayi kidan da kai kiyasi wanda bai dace ba ka koma cikin littafin usulul fiqh zaka ga akwai qiyasul dilala akwai qiyasul shabah akwai qiyasul illa waɗannan abubuwa ne da suke nan ruhin shari'a mun yi bayani kan kiyasi duk da yake zahiriya suna inkarin shi amma dai anan abinda muke son mu ɗalibin ilimi ya sani shi kiyasi asalin shi daga abinda ake aunawa ne kamar ka auna wannan da wannan kaga sun yi daidai shi yasa in za a auna hukunci da hukunci giya wadda ake sha zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da giya wadda ake sha a yanzu za a gane kowace daga cikin su tana sawun maye kenan dan sunan ya bambanta illa wadda za ta sa haramta su iri guda ce amma a lugha sai ka ce qasa ya qisu in ji malaman lugha ko ka ce qasa ya qusu ko ka ce ƙasa ya ƙasu duka ana faɗa a cikin yaren larabci wani ko in bai sani ba sai ka ja ce kai wannan ba gaskiya bane mu ba yarda da wannan ba to in baka yarda ba ai ya kamata kai bincike kada ka ƙaryata wani an gane ko ba tare da cewa ka san cewa abin nan haka nan yake ba a ƙarshe shine cewa alfahari akwai at-taslimul jadali an bar ma shedan cewa yafi amma a ƙarshe ba gaskiya bane shi ko taslimul jadali qur'ani ya karantar da mu wannan wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin kaga dan saboda a tattauna sai Allah ce wa inna ka ce au iyyakum ko mu ko ku la ala hudan akwai wanda yake akan gaskiya aw fi dhalalin mubin ko ko wanda yake akan bata amma ku tabbas an san da cewa su ne akan bata alqur'ani shine gaskiya to shi yasa dan shari'a ce idan takharta bi aba'in lahum sharafun at-taslimul jadali ne koda an sakan mashi cewa wutar ta fi kasa to amma kuma cewa wannan asalinka yafi ba shi ke nuna wannan zai fi ba ina fata an fahimce ni wannan da dama malamai sun yi bayani akan wannan nukta ta karshe kafin mu karanta wato aya ta gaba shine ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk malaman tafsiri suka ce to menene bambanci tsakanin al'amarin annabi Adam alaihi salam da kuma shaitan akwai bambanci na farko shi annabi Adamu an hane shi da cin ittanya sai ya ci kenan shi hali akai mai sai ya ketare iyaka shi ko shaitan umurni akai masa yaki kaga akwai bambanci tsakanin wanda zaka hana abu ya aikata da wanda zaka umurta ka ce yi ya ce ba zai yi ba duk dukkan su sun saba amma wancan wato wanda an kai ma umurni ya bijire ya fi nauyi haka ne ko ba haka ba abu na biyu malamai suke cewa shi annabi adamu mantawa yayi wa laqad ahidna ila adama min qablu fami fanasiya shi ko shaydan ce ma Allah na fika ya ana khairum minhu ni fa na fi shi kenan ya nuna Allah yayi kuskure haka ne duk mutumin da za a karanta mishi aya ko alqur'ani ya nuna cewa abu su mai ba kuma in hadisi ingantacce aya karara wannan yana nuna cewa kamar ya ya nuna ya fi Allah ilimi ko ko yana nuna cewa shi bai Allah bai isa ya mai Allah biyayya ba domin ya nuna cewa Allah ya kuskure da yace Allah ya ce masu sujada ana khairun minhu to kaga shaydan shi bai manta ba kuma yace ba zai yi ba sannan na uku bambanci tsakanin annabi Adamu da shaydan shine cewa annabi Adamu shi ya tuba فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم كما كما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما شيطان كيمي يتي آآ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ده كني بزن مكسا سجدا با شي يسا وني شاعري دي تاشي لغز سيتي لا أركب البحر huwa ma'un wa ana tinun wa tinu fil ma'i za'ib yace la akabul bahra jama'a ni ba zan hau teku ba ba zan hau ba na jirgin ruwa ba in shi in shiga dan mi yace huwa ma'un shi ita teku ruwa ce ko tabki wa ana tinun ni ko kasa ce ko laka wai shi na nufin asalin sa kenan yace wa tinu fil ma'i za'ib sannan kuma su ko ita ko laka in an sa ta cikin ruwa narkewa ta kai ta logaye gaba ɗaya kamar ba a taɓa yin ta ba khalaqtani min narin ka halicce ni daga wuta wutan nan Allah ya faɗa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum wuta tatatta wanda yake tana shiga cikin almasam wato kussa na jiki waɗannan kafafin su ne almasam to wutar da ke shiga a ciki ta kona wal iyazu billah irin wannan tatatta kuta min marijin min nar marij shine allahabul ladhi la dukhana fihi wato belan wuta wadda babu hayaki tare da ita kaga tatatta wuta shi yasa yazo a cikin hadisin Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana cikin sahihi muslim kuma imamu ahmad ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khuliqatil malaikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar an halicci aljanni daga tatatta wuta kaga wannan yana nuna cewa asalin shedan tun da aljanna ba mala'iki bane don su wadancan daga haske wannan kuma daga tatatta wuta wa khuliqa adam mimma wusifa lakum an halicci adamu game da abin da an kausafta muku sai wasu ce a akwai tambaya to shi shedan an halicce shi da wuta kuma ya za a mishi azaba da wuta ka san wani yana wannan tambaya sai a tambaye ku to dan adam da mi aka halicce shi da ƙasa idan katanga ta fado tana aika shi dan adam kuma ta aika shi dan adam masu ginan rijiya masu ginan rijiya da masu ginan zinariya suna neman zinariya so nawa ƙasa take zuwa masu haƙar ma'adanai a ƙasashen duniya ƙasa za ta kashe su alhali kuma da ƙasa aka halicce su dan haka yi ma aljani azaba da wuta ba wani abin mamaki bane kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya so ba za a ci gyaran ubangiji ba qala ba mana aka Allah tasjuda iz amartuk Allah ce mi ya hane ka kayi sujada lokacin da na umurce ka qala ana khairun min yace ni na fi shi alkhairi shi yasa wani malamin mu yace ana wa a'udhu billahi min kalimati ana domin shedan ya ce ana khairun shine mafi alkhairi kalima ta alkhair wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid ya kuma ism wani lokaci tana zakkuwa da ismu tafdil ana khairun minhu ni ne mafi alkhairi daga gare shi khalaqtani min nar Allah ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin ka halicce shi daga turbaya shine asalin halittarsa wannan dan an ce an halicci annabi Adam wato daga turbaya sai mai koyon karatu ya fahimci abu daya alqur'ani yana da wani abu musamman masu tafsirin alqur'ani dalibai muna kira zuwa gare ku tafsiri yana da kyau mutum yayi kokari ya ga ya samu ilimi yadda zai isar da sakon Allah subhanahu wataala abu ne mai kyau amma ɗaukar littafi guda ka je a fassara ma wannan ba zai saka zaman tumu fassir dole akwai ilimin muka da dama ka duba cikin al-itqan fi ulumil qur'an ba ni zan yi maka bayani ba in ka da imamu suyuti zaka ga sharuɗa waɗanda suka kawo waɗanda ake buƙatar mutum da yadda malamai suka tattauna akan mas'alolin tafai da dama ka dibi muqaddimat na manya-manyan malaman tafsiri a duniya in ka diba yanzu misali zaka duba kaga cikin al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi ya kawo ya shi ijtihadi ka duba cikin muqaddima ta adwaul bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an na Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya kawo su ka'idodi masu muhimmanci cikin tafsiri kadiba cikin wato at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur ya kawo ka'idodi muqaddima ina ganin guda goma in ban manta ba kan ka'idodin tafsiri Imam al-Qurtubi ya kawo muqaddima yayi bayanin ka'idodin tafsiri da sauran manya-manyan malamai to abinda ake bukata wani lokaci aya guda tana bukatar sai an shiga wurare daban-daban wajen fassararta in baka fahimta ba sai ka je kai banda abinda nake son na ce anan shine cewa ka gana shaitan ya ce khalaqta wato khalaqtani min narin ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin kuma ka halicce shi daga ƙasa to wani lokacin kuma sai ka ce an an abin ga an bambanta Allah ya ce ya halicci dan adam daga ƙasa wani lokaci kuma sai ya ce ya halicci kasan dan adam daga tabo khalaqal insana min salsalin kal fakhar ya halicci dan adam daga salsal wato kasa da take mai kamar kasku kasa ce wanda in an buga ta daga salsala salsalatul jarsini kal fakhar kamar kasku kasa da ta bushe to wani lokacin kuma sai a ce an halitta da adam daga tin kasa ta bu wanda yake mai danyi min hama'in masnun kasa da take hama wanda take ta fara doyi ko dai masnun wanda ta dan jima daga sinun na sana wato shekaru wani lokaci kuma ce an halitta dan adam daga alaq jini khalaqal insana min alaq wani lokaci kuma a ce a'a an halicci dan adam daga wato mani khalaqal insana min nutfa to waɗannan duka a tuwari ne alqur'ani yake faɗa inda an ce an halicci dan adam min turabin daga ƙasa ƙasar kafin a kwaba ta tana matsayin turab da an ce min tsin bayan an kwaba ta ta zama tutsin min hama'in da an ce hama ƙasa wadda take wadda take tana ɗoyi bayan an kwaba ta ta yi ɗoyi masnud wadda take ta jima sai da an kabar ta ta jima kafin a yi halitta ina fata an fahimce ni bayan an yi halitta annabi adam to daga nan an karci dan adam daga maniyi maniyin nan shike zama wato jini jinin nan daga ya tashi koma tsoka tsoka nan tashi ta zama to kasusuwa a tufatar da ita da kasusuwa waɗannan atwaru ne na halittar dan adam qur'ani ya faɗa shi yasa in kace zaka dauki mintinin kawai an ce an halitta dan adam daga wato ƙasa shikenan sai kaga kuma ruri an ce an halitta dan adam daga maniyi a'a abin yana buƙatar ka kalli atwar kowace aya akwai abin da take zance inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin na ana bance annabi adam khalaqtahu min tinin annabi adam wato min min salsalin min hama'in masnun annabi adam ina fata an fahimce ni amma daga an tashi daga nan ita wa khalaqa min hazo jaha hawa za a fitar da ita domin daga haka karin shi an halice ta annabi isa za mu fitar da shi domin dan adam asalin samun shi akan hali guda hudu ne an gane ko asali guda hudu ne akwai dan adam wanda halicce shi ba uwa ba uba shine annabi adam akwai dan adam wanda an halicce shi da uba ba uwa ita ce hawa don wa khalaqa minha zawjaha ga hakar kare annabi adam aka diba aka yi ta akwai dan adam wanda an ka halitta da uwa ba uba shine annabi isa yana da mahaifiya amma ko bai da baba ko ba haka ba duk da wadan sun ce dan Allah ne wal iyadu billah sannan kuma akwai sauran yan adam an halicce su ta hanyar mahaifi da mahaifiya wannan dan Allah ya nuna kudurar sana ta ko ina yana iyawa in an ce Yesu almasihu Allah ne saboda shi na da uwa ba a same shi ta hanyar uba ba to ai annabi adam shi fi cancanta yanzu Allah shi da bai da uwa bai da uba Allah ya kyauta to malam ina ganin dukkan alamu lokaci ya matsu muna wannan aya ta dauke mu lokaci mai yawa za mu tsaya sai dai gobe in Allah ya kai muna rai za mu tashi akan wannan aya sai mu dora in Allah subhanahu wataala ya kai muna rai kuma in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu da rai da izinin Allah subhanahu wataala malam sai ai muna addu'a ko da aka kai na اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين